بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 19 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da bakwai ga watan nuwamba 1998 a shekul muhaddis al'allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin al'albani hafizahullah ya ce sabi'an nau'in addu'a ta bakwai daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi a yayin sujuda shi yakan ce subhana sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abu'u bi ni'matika alayya hadayadi wa ma janaitu ala nafsi wannan ainihin hadisi ibnu nasrin shine ya ruwaito shi wal bazzar da al imam al bazzar wal hakim wa sahahahu hakim ma ya ruwaito wannan hadisi kuma ya inganta shi ورده الذهبي سي ذهبي تنكد wannan magana yace bai yadda da ingantawar da hakim yayi wa hadisin ba to a shekul albani shi ma ya goyi bayan zahabi akan cewa inganta wannan hadisi da hakim yayi to ba daidai bane don haka sai marmaza yace lakin lahu shawahid mazkura fil asl yace sai dai kuma wannan hadisi to akwai wasu hadisai waɗanda za su yi shaida shi don haka yanzu hadisin ya zama ba sahihun li zatihi ba amma ya zama sahihun li ghairihi ya zama hasanin kenan li zatihi wato darajar hadisi dangane da ainihin inganci in har nau'in hadisi ya kasu kashi uku a takaice hadisi ko dai ya zama sahihi ko ya zama ainihin hasan ko ya zama ba'ifi don hadisi ya ƙetare kasancewar shi ba'ifi to zai koma martaba ta ainihin hasan kenan in ya ƙetare martabar shi ta hasan to zai ƙetare kai martaba ta sahihi wannan malami al'imamul hakim ya inganta wannan hadisi ya ce sahihi ne zahabi ya ce a'a wannan hadisi ba sahihi ba ne to bai bayyana me yake nufi ba sai shekul albani ya gane me yake nufi wato yana nufin hadisin darajar shi bata kai a ce sahihi ba sahihi li zatihi sai ya ce to amma duk da haka akwai wasu lafuzza da wasu hanyoyi da wannan hadisin yake da shi waɗanda in an haɗa su to ko da bai kai sahihun li zatihi ba to ya kai matsayin hasanun lizatihi ya zama sahihun li ghairihi kenan sai yace mazkura yace ya ambace su fil asl a cikin asalin littafin da ya kokarin takhrijin waɗannan hadisai na sifatus sala wato wannan littafi na sifatus sala to akwai takaddu waɗanda albani ya ware ya rinka aikin gano yadda aka yi hadisan suka inganta to duk sanda ka ji ya ce mazkura fil asl yana nufin wannan ainihin bayanin to yana can a cikin wannan littafin yana wurin shi kamar mutum ne wanda yake yin lissafi mathematics sai zama aka ce mishi kaza a hada da kaza ana son ya fitar da ansar to kuma ya zama sai an soke nan an share nan an soke kamar yadda mathematics suke yi to a yayin da ya zama yana wannan soke-soke kaga wata takarda zai samu gefe guda in ya gama yin wannan soke-soke ya gano inda ansa take sai kawai sai zo ya rubuta a fallan takarda na ansar to wannan takardar da ya wannan aikin gano ansar to shine albani irin shi nashi na wajen hadisi shi yake kira al'asul ma'ana takaddu da ya amfani da su wajen ya iya gano wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba to suna nan a wurin shi hakan tari guda to duk sanda kaji ya ce fil asul to yana nufin suna can cikin wannan kenan don haka wannan hadisi dai sahihi ne amma ba kamar yadda hakim yake nufi ba sahihun li zatihi a sahihun li ghairihi ya zama hasanun li zatihi kenan ma'anar shi shine sajada laka sawadi wa khayali ya Allah madaukakin sarki ni da kaina nayi sujuda gare ka tunani na ma yayi sujuda gare ka ma'ana yayin da ya zama waɗannan gaɓoɓi nawa guda bakwai duk sun faɗi ƙasa sun yi sujuda gare ka to tunani na ma a halin da gabata take cikin sujuda shi ma tunanin nawa yana cikin sujuda gare ka wa amana bika fuadi zuciyata kuma ta yarda da kai kai kadai ne Allah kai kadai ne abin bautawa kai kadai ne mai bada doka a ji kai kadai ne wanda zaka aiko da manzanni in ba kai ba babu wanda za a yi imani da shi imanin da ake wa abin bautawa abu'u bi ni'matika alayya ya Allah ina furici da ni'imar da kai mini ina godiya ina tabbatar da cewa kai min ni'ima ban yi butulci ba Allah ya wadata ka ya wadata ka amma kullum aka taba ka kana kuka Allah ya maka ni'ima amma kullum aka taba ka ba godiya ga Allah sai kake nuna ga Allah cewa kai kana mai furici da ni'ima Allah akan ka kana godiya akai hadha yadi wa ma janaitu ala nafsi ya Allah madaukakin sarki duk nan tattare gabana to zunubaina ne waɗanda na jawo wa kaina ta gafarce ni a takaitan takaita ma'ana wannan wuri kenan ma'ana yadda na kwanta ne sujuda gabanka to haka kuma na tattaro zunubaina da na jawo wa kaina na tara su a gabana ka gafarce ni kaga tawassuli kenan ma'ana kayi sujuda ga Allah kayi kirari ga Allah kayi imani ga Allah sai ka ce to ga zunubaina kuma ka gafarta mini tunda ne maka sujuda ya Allah Saminan lafazi na takwas subhana zil jabruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama tsarki ya tabbata ga Allah zil jabarut wanda yake mai iko mai rinjaye wal malakut wanda yake da sarauta wal kibriya'i da girma wal azama da kuma kasaita wannan hadisi al-imamu abu dauda ne ya ruwaito shi wan nasa'i da al-imamu nasa'i bi sanadin sahihin da da isnadi sahihi wa qad taqaddama tafsiruhu fi ruku'i yace fassarar waɗannan kalmomi aljabarut almalakut alkibriya'u al'azama ya gabata a ƙarƙashin babin ruku'u a shekul muhaddis al'allamatul faqih sai yace wa hadha wa ma ba'dahu kana yaquluhu fi salatin layli wannan addu'a ta takwas da ji mun gama karanta ta yanzu to da duk addu'o'in da za su zo tun daga ta tara da ta goma da ta sha ɗaya da ta sha biyu to dukkansu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin su ainihin wato a cikin sallar dare tasi'an ta tara subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta tsarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah ba abun bauta da gaskiya sai kai muslimun ya ruwaito wannan hadisi wa abu awana wa nasa'i wa ibn nasr waɗannan malamai dukkan su suka ruwaito wannan hadisi ashiran lafazi na goma Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu Allah ka gafarta min zunuban da nayi a ɓoye da waɗanda nayi a bayyane wannan hadisi al-imam ibn abi shayba shine ainihin ya ruwaito shi a cikin mujalladi na goma sha biyu zaka ga ya sa sittin da biyu kuskuren inji ne ya sa sittin da biyu sha biyu ne mujalladi na goma sha biyu takarda ta ɗari ɗaya da goma sha biyu fuskar takarda ta farko wannan kamar yadda nake faɗe kullum a shekul albani ya yi hujja da musannaf na ibn abi shayba ne a lokacin ba a buga shi ba yana rubutun hannu amma yanzu da aka buga shi gaba ɗayan shi duk da sihirarsa shi mujalladi tara ne wan nasa'i da al-imamun nasa'i wa sahahahu al-hakim al-imamun hakim ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu az-zahabi al-imamu az-zahabi yayi muwafaqa da hakim to kaga anan tunda kaji al-shaykh al-albani ya shiru to ya yadda da hukuncin da hakim da zahabi suka yi wa hadisin kenan al-hadi ashar na goma sha ɗaya Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nura واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعزم لي نورا صلى الله عليه وسلم وانا أدعى النبي يكن يك أصلى الدرء تما فسرت شيني اللهم اجعل في قلبي نورا الله كسني حسكي أتكن زوجياتا wannan addu'a tana da ƙarfi jama'a Allah ya sa haske a cikin zuciyarka ka iya fahimta addinin musulunci ka iya fahimtar tauhidi ka fahimci aƙida mai kyau ka fahimci imani ka fahimci sunna don duk sa'ad da Allah ya ɗiga duhu a cikin zuciyarka da bid'a da shirka da duk wani ɓata to zuciyarka ta zama dandalin shi kenan to kuma ya zama wannan addu'a kana yin ta ne a halin da ka fi koyaushe kusanta Allah shine sujuda kuma a halin da ya zama Allah maɗaukakin sarki ya fi sauraron bawa fiye da kowane lokaci shine a halin dare kake roƙon Allah ya saka haske a cikin zuciyarka wa fi lisani nura Allah ka sanya haske akan harshe na yanzu duk abin da zan faɗa alkhairi ne tauhidi ne sunna ne ba shirka ba bid'a waja'al fi sam'i nura Allah ka sanya haske a cikin jina ya zama duk abin da zan ji alheri ne tauhidi ne imani ne waja'al fi basri nura Allah ka sanya ainihin haske a cikin gani na ya zan duk abin da zan gani ya zan basira ta akan haske take tafiya akan haske take gani waja'al min tahti nura Allah ka sanya haske karkashi na ya zama haske yana ɗauke da ni gaba ɗaya duk inda nake ina takawa ne a karkashin haske waja'al min fawqi nura Allah ka sanya haske sama da ni wa an yamini nura dama da ni ka sanya haske wa an yasari nura Allah ka sanya haske hagu da ni waja'al amami nura Allah gabana ka sanya haske wa min khalfi nura bayana ka sanya haske ya Allah waj'al fi nafsi nura ya Allah cikin ciki na gaba ɗayan cikin jikina ka sanya haske a kaina gaba ɗaya wa a'zim li nura Allah ka girmama haske gare ni ka bani haske mai girma ya Allah wannan ainihin hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi wa Abu Awana wa Ibn Abi Shayba fil Musannaf al-Imam Ibn Abi Shayba ya rawaito wannan a cikin littafin shi al-Musannaf haka ake faɗan sunan littafin karka ce al-Musannif in ka ce al-Musannif to kana cewa malamin da ya littafi yanzu kamar shi albani sai a ce almusannif shi ya rubuta wannan littafi kamar mai ahalari sai a ce almusannif kamar buhari sai a ce almusannif wanda ya rubuta littafi mun fahimci wannan da kyau ko amma almusannaf sifa ce maf'uliya wato abin da aka rubuta to duk littafin da aka rubuta zaka iya ce mishi almusannaf dan rubuta shi aka yi to amma malaman hadisi in ka ji sun ce wa littafi musannaf to wata ka'ida ce ta daban duk inda kaji an ce littafi al-musannaf ana nufin littafin da ya tattara zantuttuka na sahabbai da tabi'ai ba tare da gane ra'ayin shi ne littafin ba shi ne littafin har ka gama karatun littafin da baka gane me ya tafi akai ba don in ya ce maka babin da ke magana akan wane ya ce a yi kaza sai kawo maka daga wane din nan da isnadin shi sai kuma ya ce maka babin da ke bayani akan waɗanda suka ce kada a yi sai kuma ya kawo maka da isnadin su to kaga ina zaka fahimci shine littafin ina dosa ba za ka gane ba misali zai ce babin da ke bayani akan waɗanda suka ce a yi wutiri da raka'a uku sai kawo su suwaye sai kawo su da isnadan su sai kuma ya ce waɗanda suka ce kada a yi wutiri da raka'a uku sai kawo su to shine ya tashi fahimta kenan kaga bai nuna maka ba abu na farko kenan abu na biyu daga cikin fa'idojin waɗannan littattafan al-musannaf shine ba su cika damuwa da ba da muhimmanci dangane da ruwaito zantuttuka da ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su sun fi ba da muhimmancin zantuttukan sahabbai da tabi'ai saboda ana yin hujja da waɗannan zantuttuka na sahabbai da tabi'ai to in mutum ya kawo maka zantuttukan sahabbai da tabi'ai mai yiwa sai kai ta duba bukhari ko muslim baka gani ba don bukhari da muslim su kuma suna ba da muhimmanci wajen ruwaito zantuttuka da ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan al'imamu abubakar ibn abi shaiba da al'imamu abdulrazak as-san'ani dukkansu malaman su bukhari ne su kuma sai suka tsaya sai suka dafe wannan matsalar zantuttuka da ayyukan sahabbai da fatoyin sahabbai da tabi'ai su kuma sai su ruwaito maka da isnadi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine wannan al-musannaf din dan haka haka ake karanta sunan littafin al-musannafu ba al-musannifu ba mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to a cikin almusannaf mujalladi na goma sha biyu takarda ta ɗari ɗaya da shida da kuma har wa yau a fuska ta biyu sannan kuma har wa yau ya sake cewa da kuma takarda ta ɗari ɗaya da goma sha biyu a fuska ta ɗaya mun fahimci wannan wato a cikin mujalladi na goma sha biyu to ka kirga takarda ta ɗari ɗaya da shida fuska ta biyu ta wannan takardar ka sake komawa kuma dai cikin wannan mujalladi na goma sha biyu to takarda ta ɗari da goma sha biyu a fuskar farko nata. to yanzu kaga tunda an buga littafin kai ya rage maka yanzu sai ka je ka samu littattafan waɗannan da albani yake hujja da su kafin a buga su sai ka same su bugaggu yanzu zaka ga sun fi maka saukin karatu to haka al'amarin yake kamar yadda na taɓa faɗe a lokacin da ya tashi rubuta wannan littafi mafi yawancin waɗannan littafai na hadisai suna rubutun hannu ne ba a buga su da inji to haka ya faɗa a cikin shimfiɗar littafin shi in ba kuma ba mun karanta anan hajjatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce daga baya da aka zo aka buga wasu littattafan waɗanda bai same su ba to sai ya zama ya mallake su yanzu daga baya don haka sai ya ƙara bincika littafin don ya ƙara mishi wasu fa'idoji tunda ya samu abin da da bai samu ba الثاني عشر نقوم شابيو اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك anta kama asnaita ala nafsik wannan ainihin hadisi shi ma waɗancan malamai da kaji an faɗa a ɗazu su ne suka fitar da shi don haka ya haɗa su ya takharijin su gaba ɗaya fasarar ta shine Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhtika Allah maɗaukakin sarki ina roƙon ka tsare ni daga yardar da za ta sa in saba maka ka yarje mini ka kyale ni in saba maka wato in ka ga kana saban Allah ai Allah ne ya barka in ya ga dama ciwon kai ko ciwon dan yatsa kawai sai ya sa maka sai ka ji kayi ladabi to yardar da Allah zai baka da lafiya da ni'imar da zai baka har ta baka damar ka saba mishi shine kake roƙon Allah Allah ya raba ka da irin wannan yarjewar wa'udu bi mu'afatika min uqubatika ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga lafiyar da zaka bani wadda za ta ja in je in saba maka har kai mun uquba lafiyar da za ta bani damar in yi abin da za ka yi mun uquba Allah ka tsare ni da irin wannan lafiyar wa'udu bika minka Allah ina roƙon kai kanka ka tsare ni daga kanka mun fahimci wannan ma'ana kai da kanka ya Allah ina roƙon kai din nan ka tsare ni daga kanka Allah ka raba ni daga azabarka kenan da fushinka la uhsi sana'an alaika Allah ba zan iya kididdige yawan yabon da nake maka ba anta kama asnaita ala nafsika ya Allah kai kana nan kamar yadda ka yabi kanka ma'ana yabon da nake maka ba zai kirgu ba amma iyakar yadda ka yabi kanka to haka ni ma nake yabanka to bayan da ka ji waɗannan zikirori da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake a cikin ainihin sujuda ko sai ko malam yace annahayu an qira'atil qur'ani fi sujudi hani game da karanta alkur'ani a cikin sujuda cikin sujuda ka ji zikirorin da ake to babu wata ainihin wato aya ko wani ainihin abin nan da za ka karanta daban na daga alkur'ani waɗannan zikirorin su za ka yi da za ka ɗauko inna a faina ka ko lahu ko wata aya ko ayatul kursi ka karanta ta a cikin ruku'u ko sujuda to ka yi bid'a ka saba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda me saboda ya ce Allah ya hane shi ya karanta alqur'ani a cikin sujuda ko a cikin ruku'u wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanha an qira'ati alqur'ani fi ruku'i was sujudi manzo Allah ya kasance yana hana karanta alqur'ani a halin a halin ruku'u da sujuda wa ya'muru bil ijtihadi wal iktsari min ad-du'a'i fi hadha ar-rukni to da manzo Allah ya zan ya hana karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujuda sai ya kasance yana umarni da a dage a rinka yin addu'a ana yawaita addu'a a cikin wannan rukuni a wannan gaba ta ainihin sujuda kama mabafin ruku'i kamar yadda bayanin haka ya gabata a cikin babin ruku'u wa kana yaqulu kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun hali mafi kusanci da bawa yake zama kusa da ubangijin shi shine halin da yake sujuda ma'ana lokacin da bawa ya fi kusanta Allah shine lokacin da ya shiga cikin sujuda don haka fa aksiru du'a a fihi ku yawaita addu'a ainihin a cikin sujuda wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi wa Abu Awana wal Baihaqi wa huwa mukharrajun fil irwa'i yace wannan hadisi yana nan ya fitar da shi a cikin littafin shi irwa'ul galil lamba hadisi na 456 to cewa a yawaita yin addu'a a cikin sujuda shin ana nufin duk addu'ar da kake so sai ka yi a'a ba haka ake nufi ba waɗannan addu'o'in ake nufi daga cikin su zaka yi ba wai wata mas'ala ta kimshe ka ba sai ka ce to bari ka yi sujuda sai ka ainihin saka a ciki ma'ana cewa ku yawaita fa aksiru addu'a wannan cewa addu'a ba wai ana nufin dukkan jinsin addu'a kowace kai ba a'a wacce irin addu'a sai ka ɗibo daga cikin addu'o'in da shi annabi yake sai ka yi cikin addu'o'in nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi duk buƙatar ka ta duniya ce ko ta lahira sai ka ga wadda ka samu ta samu shiga ciki to don haka ka ɗauko ka yi wannan shine abin da yake daidai wannan matsala na fara gaya mana ita ne amma zai zo zai mana cikakken bayanin ta a nan gaba domin wannan matsala ta addu'a ana baiwa mutane ita a buɗe a ce in kai sujuda to duk bukatunka za ka iya gaya wa Allah to wannan kuskure ne bukatunka da za ka iya gaya wa Allah sai ka dubo cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ka saka sai kai a ciki jama'a mun fahimci wannan idan ba haka ba to daga nan bid'a take shigowa yanzu a cikin alqur'ani Allah ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku su ne wa annabi salati don haka ya ku mumine kuma ku yi mishi salati ku nemi Allah ya amince da shi dukkanin sahabban nan larabawa ne sun san me ake nufi da salati shine addu'a sai suka zo suka ce ya manzan Allah Allah ya koyar da mu yadda zamu yi maka sallama za mu gamu da kai mu ce assalamu alaika assalamu alaikum to yanzu gashi Allah ya ce mu maka salati yaya za mu yi salati sai annabi ya koya musu salati ɗaya ɗaya ɗaya za mu ji har nau'i bakwai to waɗannan nau'i bakwai su ne in ka yi su kayi wancan salati da Allah ya ce mun fahimci wannan to sai na in an ambaci sunan shi ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun fahimci wannan da kyau ko amma in ba irin waɗannan salatan da shi ya karantar kai ba to ka san cewa da kai da wanda ya mutu bai taɓa wa annabi salati ba dukkan ku tafiyar ku ɗaya saboda da Allah ya ce Allah ya umarce shi a yi salati Allah ya umarci ainihin muminai su yi mishi salati muminan nan sun iya yadda za su tsara addu'a kowace iri amma sai suka zo suka tambaya bai ce a ba ku laraba ne ku je ku yi wadda kuka ga dama ba to saboda haka duk wani salati da zaka kawo kowane iri ne in ba wanda ya fito daga harshen annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to ka ɗauki matsalar nan tana da zafi fiye da yadda kake tunani mun fahimci wannan da kyau ko yanzu kamar fatiha a karatun sallah annabi ya ce wannan almusi salati in ka tashi sallah ka yabi Allah ka gode mishi sa'an nan ka karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani ina ma'ana ainihin ka yabi Allah ka gode mishi du'a listiftahi kenan ina ma'ana ka karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani fara daga fatiha tukuna to ba za ka ce shi kenan tun da dai an ce in karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani ai wannan hadisin ba a ce lallai sai da fatiha ba don haka in na tashi ba sai na yi fatiha ba zan iya jan falaki da nasu kawai ba sai na yi da an taba ni sai ya annabi ya ce in karanta abin da ya saukaka ina aka ce fatiha a wannan hadisin to bid'a ta shigo dan haka kasancewa qur'ani shi yake fassara junan shi hadisai su suke fassara junan su wannan hadisi da annabi yake cewa ku yawaita addu'a a cikin sujuda to wannan addu'a'u alif da lam da yazo anan lil ahad ne lil ahad zihni nau'un min al ad'iya ai hiya دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأذكاره addu'o'in da annabi ya karantar da zikirorin shi jama'a mun fahimci wannan to ashe ka ga yadda ka tursasa wa kanka ka je ka haddace na malam wani na malam wani to kai kokari ka haddace na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su ne suke da garanti wallahi sai ka zauna lafiya duk wanda ya taso maka zaka iya kifar da shi amma duk wata addu'a ka rike ta wani malami wallahi tallahi kai da kanka tun anan duniya in an ce kai da kanka a sunna kake ko a bid'a kai da kanka za ka yi shakkar ka bada an san kasan a bid'a kake saboda ga na annabi sallallahu alaihi wa sallama an kawo to me ya kai ka ka watsar da su a'a baka same su bane a wannan lokacin to yanzu ai ka same su sai ka watsar da waɗancan ka kama na annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka shi da yace kaza to shi yake bayani akan kaza din nan tahiya ya karantar salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar iqama ya karantar kiran sallah duk wani zikiri da zaka yi ya karantar ya ba da adadi da abin da za a yi don haka kakka sake ka ketara nashi shehu kuma ka bayan mishi da dariƙa shi da ya baka ya je can in ba zai rike in ba zai bari ba to ya rike a bai shi ka ce kai kaya tafi karfinka Allah ya shiryar da mu ifalatu sujudi tsawaita sujuda وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول ما ya kasance yana ainihin sanya sujudar shi ta zama kusan tsawo ɗaya da ruku'un shi wa rubama balaga fil itala wani lokacin ma yakan kai matuƙa wajen tsawaita sujudar shi li amrin aridin saboda wani abu wanda ya bujuro mishi yana cikin sujuda in wani dalili ya faru to sai annabi yayi sujuda wadda yake ta saba wa yadda ake yin ta yau da kullum كما قال بعض الصحابة كما يدعى كسامون تكين صحابيتي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fito mana zuwa ɗaya daga cikin sallolin yamma shine al'ashiyi ina ma'ana yamma sai ce azhar ko la'asar shine riwaya ya manta ko dai a sallar azhar ko a sallar la'asar sai annabi ya fito wa huwa hamilan hasanan aw husainan yana dauke da ko dai jikan shi alhasan ko kuma ainihin ɗaya jikan nashi sayyidina husaini fataqaddama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya wuce gaba zai yi limanci fawa ba'ahu inda qadamihi al-yumna sai aje wannan dan yaro nashi daga daidai barin kafar shi ta dama yanzu wannan hadisi mun tattauna wata mas'ala a baya game da halaccin shigar da yara ƙanana masallaci yanzu wannan hadisi ƙarin hujja ne akan haka to yanzu ya rage maka hadisin da ake ta yawo da shi cewa annabi ya ce ku nesanta masallatan ku daga yara wannan ba hadisi bane mun karanto daga baya a cikin wannan littafi cewa batilar maganar banza ce ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam bane shi yasa yara za su shiga masallaci yan wasannin su suke ku rabu da su su dan yi tsalle tsallen su in kuka zo za ku yi karatu ko za ku yi sallah sai ku sa su natsu in yaro ya zama ya kai mu mayyizi yayi wayau ko da bai balaga ba in ya shiga cikin sahu haramun ne ka cire shi daga sahun nan duk girman ka duk girman ka to ka zo da wuri ka kama sahun farko in har ka sake wannan dan yaro ya zo ya kama wuri shekarar shi bakwai ko shekarar shi takwas ko goma kai ka tsaya a baya da naɗinka da sauransu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko domin wannan yaro da ya kai shekara bakwai ko takwas ko goma ya halatta a sunnance ma zai iya zama liman aitu dan ya zama sahun farko me ya laifi kuma yana cikin sunna yaro dan shekara bakwai yana limanci zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko wando ma baya sawa sai doguwar riga kuma ana bin shi sallah ko manzo Allah ya san da haka salawatullahi wa salamu alaihi ɗaya cikin sahabbai jama'a mun fahimci wannan to dan haka yanzu sai annabi ya fito sallah yana ɗauke da wannan jika nashi ko dai alhasan ko husaini sai ya aje shi dama da shi haka thumma kabbara lis-salati fa salla annabi ya kabbara sai ya ci gaba da sallah fa sajada baina zaharanai salatihi sajadatan atalaha a cikin sallar shi sai annabi aka ga yayi wata sujuda ya dade a ciki bai dago ba qala shi wannan sahabi mai bada labari ya ce da na ji abin ya wuce yadda aka saba farafa'atu ra'asi min bainin nasi sai na ɗan ɗago kaina haka daga cikin mutane in ga lafiya wannan sujuda yau lafiya fa idza sabiyu ala zahari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na ga yaro ya ɗare bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun alhali annabi yana sujuda dama an ce jika wahal da kaka ko ya ga arhab baya to kuma kai in ba Hassan ko sai ne ba wai sai hawan nan baya zauna lafiya lafiya kuma a sujuda yana gana da Allah to amma zu abin nasu ne sai ya haye kan bayan shi ya ce to da naga abin ya wuce ya fi karfi na yace faraja'atu ila sujudi sai na koma sujuda ta yau sai yadda Allah ne falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salata da annabi ya gama wannan sallah qala nasu sai mutane suka ce ya rasulullahi ya manzan Allah إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها a cikin wannan sallah da muka idar yanzu kayi wata doguwar sujuda mai tsawo tunda su ba su san dalili ba amma shi wannan mutum kun ga ya san dalili tunda ya dan daga kanshi hatta zananna annahu qad hadasa amru har sai da muka ainihin tsammaci muka tabbatar da cewa lallai dai akwai abin da ya faru shi yasa kai wannan tsawon sujuda aw annahu yuha ilayka ko kuma muka tabbatar da cewa wahayi dai ake maka ɗayan abu biyu ko dai wani abu ya faru ko kuma wahayi ake maka qala sai annabi yace kullu zalika lam yakun duk ɗayan tunanin nan naku ba abin da ya tabbata ba abin da ya faru ba wahayi ake min ba kuma ba ainihin wani abu ne ya faru a sallah ba walakin nabnir tahalani sai dai ɗan nan nawa ne ya haye ni fakarihitu an jilahu sai na ji kyamar in yi mishi gaggawa in tunkuɗe shi hatta ya ƙabiya hajatahu na bashi ya gama abin da yake sukutun doki yake yi menene yake ya gama abin da yake yi sannan a ci gaba da sallah salawatullahi wa salamu alaihi to wannan kalma irtahalani din nan sai ce ai ittakhadhani rahilatan birrukubi ala zahari ya maida ni kamar wata abin hawa shi ya haye bayana fakarihitu an ujilahu min at-ta'jili ko dai daga ainihin kan tunkuɗe shi awul ijali ko kuma daga gaggawa naga ka in tunkuɗe shi ko kuma naga ka in mai gaggawa bari in bar shi ya gama abin da yake a tsanaki wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi wa Ibn Asakir Ibn Asakir ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi Tarihu Dimashq a cikin mujalladi na hudu takarda ta 257 daga fuska ta farko zuwa fuska ta biyu wal hakim wa sahahu hakim ma ya rawaito wannan hadisi ya inganta shi wa wafaqahu az-Zahabi al-Imam az-Zahabi ya dace da hukuncin da hakim ne wannan hadisi sahihi ne to jama'a kun ji yanzu nan dalili ne kama annabi ya tsawaita wannan sujuda kenan ko saboda wani abu da ya bijiro to kuma yanzu wannan ya nuna mana ashe ba hukunci kaɗan ne za ka yi saurin cewa sallah ta lalace ba mun fahimci wannan da kyau yanzu in damu ne a yanzu shikenan sai a ce ba za mu a sake bin limamin sallah ba ai liman yana zuwa da ɗanɗan shi ya ta mana wasa a sallah zaka zaka ba me ya zafi annabi yana da wata jika mai suna umamatu yar gidan zainab in ya tashi fitowa sallah sai ta makale mishi duk sa'an da kake wa yara rahama kake tausaya musu sai kaga sun fi matso kusa da kai to wannan shine abin da mafi yawancin mutane suka kasa ganewa duk sa'an da kake son ka canza tsarin rayuwar jama'a in ka zo za ka ga cewa manyan nan sun taurare kowa ya ja da baya yace aikan mu muna nan inna wajadna aba'ana ala ummatin yadda muka samu iyaye da kakanni sai dai wallahi a buga aban mu haka wani ma ya zo ya ya gaji to sai su taurare to koma ka dafe kanana duk waɗannan dattawan su ta mutuwa ana wucewa ana wucewa ana wucewa duk sai ga an gyara waɗannan shike mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ita ce siyasar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yi to waɗannan yara sai annabi ya rinka jan su a jika to wannan yarinya sai ya fito da ita yarinya ce karama in ya zo sai ya azata a wuyan shi kamar yadda ka san kake ɗora yaro a wuya ya zuro kafafuwan shi gaban kirjin ka sai ya ci gaba da sallah da ita in mu ne yanzu jijjikan magorin duniya sai an ji wallahi sai ka ganka a jarida haka kaka da yarinya a wuya ta ina suka saɗaɗu suka ɗauka sai ka rasa a cewa limami mai sallah da yarinya a wuya haka sai su sa maka suna yanzu yanzu amma sai annabi sai ya sallah da wannan yarinya a wuya in ya ruku'u tana makale da shi in ya taho sujuda sai ya ɗauke ta sai ya ajiye ta in ya gama zai tashi sai ya sake ɗaukan ta sai ya mayar da ita kuma aka ce sallah farilla a sallah asuba kuma a cikin jama'a kuma babu dalilin da ya ce wannan khususiyya ne shi yasa kai ma yanzu kana da ɗan yaro ya makale maka zaka yi sallah a gida ɗauka shi saba shi zaka yi a wuya rungume shi zaka yi yar mage ce ta saba da kai tana makale maka sai ta makale maka sai kai sallah da ita menene ya ɓaci ba abin da ya ɓata sallar ka sallar ka ta yi Allah ya shiryar da mu.
To, da fi hadisin akhar a cikin wani hadisin daban kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli manzon Allah ya kasance yana yin sallah fa idza sajada wa sabal hasan wal husayn ala zahrihi da zaran yayi sujuda sai Hassan da Husaini sai su haye gadan bayan shi don Allah in zai jansa a jika za su iya matsowa kusa da shi ma wani yaron da ya ga baban shi ko ya ga kakan shi yadda ka san bera ya ga muzuru wallahi sai ya mutu a tsaye da ya ji uban ya ɗan yi mishi magana mai daɗi sai ya ajiya zuciya tunda bai saba ba ba ka da rahama Allahu la yarhamuka hadhihi alqa'ida man la yarham la yurham wanda duk baya tausayin kanana na ƙasa da shi Allah ba zai mishi rahama ba ke sa wani ba kauye yazo ya ga manzo Allah yana wasa da yara jikokin shi yana rungume shi wannan ba kauye ya ce wallahi ina da 'ya'ya goma ban taɓa ɗaukan ko ɗaya ba manzo Allah ya ce duk wanda ba shi da tausayi Allah ba ya tausaya mishi to kun ga abin da turawa suka yi kenan lokacin da suka shigo ƙasan nan suka buga suka buga tsofaffi suka ibin su sai suka koma sai suka yi ta ɗiban yara suna sa a primary school yanzu bature yana ingila a kwance waɗannan yaran wannan shine director wannan shine minister wannan shine suna yi wa abin da turawan suke so to shine magana da na fara ishara akan ta idan ka zo hatta da'awa ta musulunci ka buga ka buga da manyan suka ki kaka koma kai fada da su don ba za ka yi nasara ba domin su sun ki su fahimce ka to sai su sanya ƴaƴansu su ki fahimtar ka to kauce ka bar su kame ƴaƴan ka dafe wannan tsohon da yake musiba akan ba zai bi wannan shari'ar ba sai ka ga ɗan shi ko jikan shi gashi nan da surar shi tsaf yanzu kuma gashi nan shine yake bi sai ka ga surar ce tsaf fi suratul lahmi wad dami gashi nan shine yake bi mun fahimci wannan da kyau ko amma in ka tsaya ka ce za ka yi musiba da su ko sun ce za su bi ba wani abin ba zai biyu ba jama'a saboda an riga an gina su akan abubuwa suna da taurin su bi don haka kaga lokacin da annabi zo zai koya musu aikin hajji da aka yi magana tamattu'i a jahiliya suna ganin duk wanda ya aikin hajji tamattu'i to masifa ba ta same shi kuma sai annabi ya zo ya ce to wannan shine aikin hajjin da za a yi don haka duk inda aka je aka tsaya sai ka ji wani yayi tambaya har daga ƙarshe wani dattijo suraqatu ibnu malikin ya ce sai da na tambayi annabi na ce ya rasulallahi wannan tamattu'i mu kaɗai ne bana ko kuwa har abada manzo Allah ya ce ai umra ta shiga cikin aikin hajji har kiyama ta tashi ya ɗibi yatsun shi ya ritsa junansu haka ya ce yadda kuka ga haka to haka abin yake to wannan dattijo lallai sai tabbatar tun da aka rushe irin aikin hajjin da suka iya a jahiliya sai ce to ya manzo Allah ka koya mana ibada kamar yau uwayenmu suka haife mu ma'ana komai ma ba daidai bane kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau to yanzu zaka tara dattija ɗari baka samu goma da zai iya cewa ya yadda duk abin da suke ba daidai bane a zo a koya musu yadda sunna ta ce duk abin da aka kawo sai an yi jayayya sai an yi jayayya to malam na tudu har ya mutu wannan fa yake wai shi hadisin shi kenan malam na tudu wai har ya mutu fa haka yake yi ya za ku zo ku ce rana tsaka akwai wanda ya bi shi karatu ne duk duniyar nan a awa jama'a fa idza mana'uhuma idan waɗannan sahabbai suka yi kokarin hana Hassan da Husaini in annabi ya sujuda idan sahabbai suka eh, Hassan da Husaini suka haye bayan shi in sahabbai suka yi kokarin hana su suna kokarin nuni da hannu su kore su ashara ilaihim an da'awhuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai musu sahabbai nuni ku rabu da su ku rabu da su ai bayan kakansu ne falamma qada salata lokacin da annabi ya gama sallah wa ba'ahuma fi hijrihi sai ya dauki Hassan da Husaini ya dora akan cinyar shi wa qala sai ya ce man ahabbani falyuhibba hadaini wanda di yake kaunata to ya kaunaci waɗannan Hassan da Husaini lazimin wannan wanda di yake kina to ya ki su to duk mutumin da yake kaunar ma'aiki lallai dole ya kaunaci 'yan ɗakin shi duk mutumin da yake kaunar Hassan da Husaini to alama yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ainihin hadisi ibn Khuzaima ya rawaito shi fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih a cikin lamba hadisi na 800 da ainihin wato 87 da isnadin hasanin da isnadi kyakkyawa an ibn mas'udin da ga ibn mas'udin wal baihaqi baihaqi ma ya rawaito wannan hadisi mursalan wato ba tare da ya ambaci a wanda ya tabi'i ya ce annabi ya ce shine mursali tabi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ce shi ake kira mursali sabanin fassarar da al-imam al-baiquni yayi a cikin littafin shi baiquniya a cikin baiquniya yace wa mursalun minhu sahabiyyu faqat yace mursalin hadisi shine hadisin da aka cire sahabi wannan fassarar tashi inda a ce haka ne to ai za ta zama lallai kuskure domin in aka ce sahabi kadai aka cire a cikin isnadin to ai sahabi duk inda sahabi yake adili ne za a karba hadisin shi to don haka cewa sahabi aka cire in an tabbatar sahabi aka cire sai a karba hadisin amma mecece kyakkyawar fassara ga mursali sai a ce mursalin hadisi shine hadisin da tabi'i ya ce annabi ya ce domin wani lokacin tabi'i yakan yi riwaya daga wurin dan uwan shi tabi'i to in ya zo sai ya ketare dan uwan nashi tabi'i in ya san ko ba a karban hadisi a wurin shi ko kuma yana gaggawa ya kai hadisin sai ya ce ma'aiki ya ce to sai a ce to waye karantar da kai hadisin in ya faɗi tabi'in aka ji mutumin kirki ne sai a karba daga kan tabi'in zuwa sahabi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ya ruwaito shi shi bai haƙi mursalan wato tabi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ko kuma tabi'i ya bada wannan labari a cikin sunan al-kubra mujalladi na biyu shafi na 263 wa tarjama lahu ibn khuzaima bi qawlihi ibn khuzaima ya kafa wa wannan hadisi babi yace babu zikri dalili ala anna al-isharata fi salati bima yufhamu an al-mushiri la taqta'u as-salata wa la tufsiduha ibn khuzaima yace babin da ke bayani akan dalili akan cewa nuni a cikin sallah nunin da zaka iya yi har a fahimci abin da kake ainihin wato nuni zuwa gare shi baya yanke sallah kuma baya batawa kun san abin da yasa saboda hanafiya sun ce alharakatu wal isharatu tubtilu salah a cikin hanafiya motsi yana bata sallah dan haka ka dubi ba hanafi mutumin da ya taho daga India ko daga Pakistan idan ya ruku in ya daga kabaran nan ya kame cibiyar nan tashi sai ga kamar dutse ya tsaya baya motsi ko kaɗan don a cikin mazhabinsu da ka ɗan yi motsi sallah ka ta ɓaci to haka nuni a sallah in kai nuni a sallah su a wurin sai sai sallah ta ɓaci sai ibn khuzaima ya kawo wannan hadisi dan ya nuna cewa da a ce nuni yana ɓata sallah ai waɗannan sahabbai na farko tukuna suna yin nuni su hana su hasan ko sallar su ba su ɓaci ba don an ce to ai su sahabbai ne to ai annabi yana nuni su kuma ya hana su shi ma sallar shi ba ta ɓaci ba to dan haka dan kana sallah wani ya zo ya tsaya kusa da kai ya ce shin wana ya zo misali ya maka magana sai kai nuni da ka haka babu laifi yana cikin sahihin bukhari ko kai nuni da hannu ko wani abu makamancin haka babu laifi akan haka qultu ni albani albani ne littafi sai nace wa hadha min al-fiqh alladhi harramahu ahlur ra'ayi yace to wannan na daga cikin fiqh da yan mazhabin hanafiya suka hana suka haramta mutane in kuka ji an ce ahlur ra'ayi ko ashabur ra'ayi to mazhabin hanafiya ake nufi saboda su a lokacin da an yi magana kawai sai su ce ma za ra'aita ya shek malam me kake gani me kake gani to shine sai aka sa musu ashabun ra'ayi yan malam me kake gani ko mun fahimta to duk inda gaji ana karatu aka ce ahlul ra'ayi ko ashabun ra'ayi to da su ake sannan wasu kuma suna ce musu ashabun ra'ayi ne saboda su da dama zaka ga cewa ra'ayoyi sun fi yawa a cikin mazhabin su fiye da hadisi to imamu malik sai zo yana karantarwa bayan al'imamu abu hanifa sai wani mutumin ƙasar iraki sai ya zo yawa imam malik tambaya ya ce malam me ka gani sai ya ce wa imam malik sai imam malik ya ce hala daga iraki kake wato daga can kake mun san da kake daga daga can kake ashabin ra'ayi ne kai da imam malik ba za ka yi mishi tambaya malam me ka gani malam me annabi ya ce لأن العلم ما قال الله قال رسوله to sai ya jiya wata tambaya daban an ce malam me ka gani to ba a saba mishi irin wannan tambaya a makaranta ba shi ya ce hala daga iraki kake su ne ashabin ra'ayi sai ya ce wa fil babi ya ce akan wannan mas'ala shi yake nufi da babi dangane da nuni a cikin sallah a hadisu ukhra akwai wasu hadisan daban fi sahihaini a cikin bukhari da muslim wa ghairihima da ma waɗansu littattafan daban waɗanda akwai hadisai birjit akan haka daga ciki na kurkusa wanda zamu iya kawa shine akwai hadisin sallar kusufi asma'u ta ce ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ta samu kanwata aisha a ɗakinta tana tsaye tana sallah da hantsi kamar kwatankwacin karfe takwas da rabi ko tara haka to kuma ta wuto masallaci cike da jama'a kun ga karfe tara na safe ba ranar sallah ba misali lokacin ya wuce sallah asuba a zahar ba ba a ga maza sun cika masallaci abin ya saba wa ɗabi'a shine da ta shigo za ta tambayi kanwata kuma sai ta samu kanwar ma tana tsaye tana sallah Aisha kenan shine sai Asma'u ta tsaya sai take wa Aisha magana ta ce a menene ya samu mutane na ga suna sallah yanzu a hantsi da, da hantsi a masallaci sai Aisha sai ta mata nuni sama ka dalili na farko kenan sai Asma'u ta ce ayatun wato rana ce ce husufi sai Aisha ta nuni da ka duk sallah Aisha bata ɓaci to haka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin sallah a bayan la'asar in an ce bayan la'asar anan ana nufin bayan la'asar sa'ad da rana ta tafi za ta faɗi in ba haka ba daga yin sallar la'asar sunna ne mustahabbiya baka iya tashi zaka yi sallar nafila raka'a biyu hadisai suna nan cikin bukhari akan haka amma a ce rana ta tafi za ta faɗi to annabi ya hana wannan to shikenan wata rana shi kuma daidai wannan lokaci sai aka ga ya tashi yana yi kaga ya hana kuma an ga yana yi sai mata shi ummu salama ta ce wa bai wacce ta suke je ga annabi can ya hana yin sallah daidai wannan lokacin dan me shi yake kada ma ki hakura sai ya idar da sallah ki tsaya gefen shi ki ce mishi wai dan menene ya hana kaza kuma yazo yana yi kaji gaggawa kenan alfatwatul ajila kenan alfatwal ajila mun fahimta nan da nan ta je ta same shi annabi yana sai mata ishara da hannu haka ta zauna ta zauna ta jira shi kenan kaga gashi yayi da hannu kenan da ya idar da sallah shine sai ya ce ki je ki ce mata baki na yi lokacin sallar ainihin azahar da muka idar da sallah ban samu damar yin na filfilin da na saba yi bayan azahar ba su ne na rama a yanzu har annabi ya yi abu sai da aka tambaye shi dalili yanzu akwai wani mai rawani da ƙari da ba za a yi mishi tambaya ba in ba haka ba wallahi za ku je wuta kana tsine mishi yana tsine maka iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba ana shehu Allah ya isa yana Allah ya tsine maka tsinannen muridi ba ya ce ka bi ni wallahi kuwa haka qur'ani sai da ya kawo duk bayani akan haka duk wanda ka bi ba tare da ya nuna ma hujja a karatu ba ranar alkiyama sai ka tsine mishi sai ya tsine maka sai kun rabu baran baran in ɗabaka ta goma za a kai ka wuta a kai ka kai kuma yana nan shi kuma inda yake shi yasa duk wanda ya kawo maka magana ya kawo maka dalili in ba haka ba sai ka ce malam ba kai ka kera ni ba wanda kuma ya kera ni bai kera ni dan kai ba dan haka ba zan bi ba wannan dokar ka ce ya kamata kowa ya fahimci wannan ba ku cika titi ku ce ba za ku bi constitution ba wannan ma da kake biya constitution yake baka duk ɗaya ne duk inda ka bi dokar wani da ya rubuta a constitution to shi ya halicce ka ba shi ya halicce ka ba to dan menene zai tsara doka ka bi bai halatta ba to haka ya zo ya baka fatawa saboda shi shehun kungiyarka ne ko shehun ɗarikarka ne babu dalili Allah ya ce annabi ya ce kawai sai ka bi shi kenan ya kafa maka ɗarika kenan ai ɗarika ba a iyakance ta daga waɗannan da ka sani ba kullum kowa zai iya kafa tashi shine kai ta ɗura mutane shari'a babu dalili ka zama shehin su su kuma sun zama muridanka shi yasa ya kamata kowa ya fahimci wannan domin mafi yawancin mutanen mu ana neman a mai da su jahilai irin jahilan yahudawa da Allah ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba daga cikin yahuda ma akwai waɗanda suke ummiyai ne ba su iya karatu da rubutu ba ba su yaƙi da jahilci ba la ya'lamuna alkitaba ba su iya rubutu ba sai ne sai illa amaniya sai dai kawai duk abin da aka gaya musu burace burace a gaya musu kaza shikenan sai je ya ci gaba in ba haka ba dan menene wani zai ce wai kai ta mini hidima ni da 'ya'yana ga mabudin aljanna shi ne ku ba ce za a je a kera ta wai sai ya baka anan wai mabudin aljanna ya baka ya bude maka ku shiga ka gani ya baro ka a cikin da gaske ne saboda Allah mutane ana cewa wai duniya kanta ya waye kuma lokacin wasu suke saka kansu a tukunya duwawunsu na waje saboda Allah wanne irin kidahumanci kenan duk wanda ya ce maka ga wata shari'a ka ce Allah gafarta malam ina dalili daga Allah ya ce annabi ya ce ya ce a ai wannan karama kenan falala kenan sai ka kabari ka ka tashi in ya ce dawo ka dawo to malam nuna min dalili a babu dalili to malam wannan magana ta fi karfi na ta fi karfi na abin da zaka yi tunani zaka iya jura azabar lahir in zaka iya jurewa to ka karba in ka san ba za ka iya jura ba to ka ban mishi abin shi to duk da malam ya gama kawo bayanai dangane da sujuda jama'a sai kuma ya ce fadlus sujud falalar sujuda to kaga falala mai asali kenan romo mai asali kenan ba roman da zaka ci cikin kai kume ba falala ce wannan za ta zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fiska ita ce mafi daraja daga jikin jikin dan adam daga cikin jikin dan adam to a fuska kuma goshi shine wuri mafi daraja sai me sai hanci ka duba duk mutumin da bai da kyakkyawan goshi bai da kyakkyawan hanci ba shi da wani kyau a surar jikin shi da an dube sai a ce kaiwa ne yana da hanci kaiwa na bai da hanci kaiwa na goshi kamar jirgi kaiwa na to kaga ba magana to sai Allah ya neme ka da wannan wuri mafi daraja ka ajiye shi gaban shi a ƙasa kuma ka durmusa shi a ƙasa to wannan goshi naka da kake tursasa shi a ƙasa da hancin ka din nan to wannan sakamako ne wacce falala ce wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kulu ma'aiki ya kasance na cewa ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawmal qiyama babu wani mutum cikin al'umma ta sai ya zama zan gane shi a ranar alkiyama to na taɓa yin bayani cewa annabi al'umma shi sun kasu kashi biyu akwai ummatud da'awa akwai ummatul ijaba ummatud da'awa su ne duk kanmu musulmi da kuma waɗanda suke kafirai duk al'umma annabi ne wato yana kiransu yana neman da su shigo addini in ba haka ba dan menene zaka ji annabi hudu yana cewa kafirai ya kaumi annabi salihu yana cewa ya kaumi kuma kafirai ne wato qaumuhu ne umma ce amma ta da'awa dangantaka shi da su shine yana kiransu su zo su bi shi to akwai ummatul ijaba al'ummar da suka amsa al'ummar musulunci kenan to a nan annabi yana nufin al'ummar musulunci waɗanda suka amsa mishi to ko ba ku yi zamani ɗaya ba in aka waye gari kiyama in dai kai ɗaya ne cikin al'ummar shi to zai gane kai nashi ne duk cikin yawan halittar nan to amma ya aka yi qalu sai sahabbai suka ce wa kaifa ta'rifuhum ya rasulullah fi kafratil khala'iq ya manzon Allah ya zaka iya gane al'ummar ka a cikin wannan yawan halittu ga al'umma annabi Musa ga al'umma annabi Isa tun daga zamanin annabi Adam a ce duk wanda ka gani cikin taro zaka iya gane naka ne qala sai annabi ya ce ara aita law dakhalat siratan to masu tsohon bugu na sifatul salati akwai kuskure da ya faru anan wanda inji ya ainihin haddasar da shi ko da yake aslan ba inji ne ya haddasar da shi ba shi kanshi a shekul albani ne ya yi wannan kuskure wajen rubutawa kamar yadda zaka zo ka ji bayani zai bayani daga ƙasa don wasu nasu zai ce sabira to ba sabira bane ya ce a wurin siratan ba kuma sira na na tarihi ba siratan fiha khailun duhumun buhumun sai annabi ya ce me kake gani da a ce za a samu wani doki kwaya ɗaya sai ainihin wato a wato dawakai garke guda shine sira lau dakhalat siratan fiha ko khailun duhumun buhumun wa fiha farasun agarru muhajjalun a ce wata karaga ce ko wani garke ne guda na dawakai baƙaƙe shine duhumun sannan buhumun sitik dawakai garke guda baƙaƙe baƙaƙe kuma sitik sai aka samu a cikin baƙaƙen dawakai ɗin nan sitik akwai farasun akwai wani doki ƙwaya ɗaya a zarro muhajjalun wanda yake da fari a goshin shi da kuma farare a ƙafafuwan shi da hannayen shi ama kunta ta'rifuhu minha ba za ka iya ware wannan doki daga waɗancan baƙaƙe sitik ba in aka ce doki dubu goma baƙaƙe sitik amma wannan doki kwaya ɗaya baƙi sitik amma shi da fari a goshin shi da fari a kafafuwan shi shin za ka iya ware shi ka iya gane shi daga cikin su ko ba za ka iya ba kala sai wannan sahabi ya ce bala a za a iya ganewa mana kala sai annabi ya ce fa inna ummati yawma idhin ghurrun min sujudi to wannan rana ta alkiyama al'umma ta za su tashi da fari a goshinsu muhajjaluna wannan fari na goshinsu saboda ne sai ce minas sujudi mahallin shahid kenan saboda sujuda kaji falalar sujuda yanzu wannan sujuda da kake yi ita ce za ta sa ranar alkiyama ka tashi da wani tambari a goshinka yana haske haka yadda da annabi ya gane ka zai ce wannan nawa ne matsonan kusa to yanzu in ka zo sujuda kana dan kakkaucewa kana dan mummuskucewa ba kai yadda ya kamata ba in hasken ya maka dimfa ya fara fau kafin annabi ya zo kanka kuma ya ragu saboda kai ma haka kake kwanje kai ma kake shi ma hasken ya maka kwanje fa saboda haka ka aje goshin ka fi sabilillahi a ƙasa mun fahimci wannan da kyau ko sai kuma yace muhajjaluna hannayensu da kafafuwansu kuma na al'umma ta za su zo suna haske min alwudu'i saboda alwala da suke yi to wannan hadisi gashi shi ya sharhin shi a ƙasa yake cewa asiratu haziratun tuttakhadhu lid-dawabi min al-hijarati wa aghsani shajar in aka ce sira ma'ana kamar shinge sai ke cewa shinge ne wanda ake yi wa dabbobi a gina da dutse a yi katanga kenan ko kuma a yi da rassa na bishiya ka dai san irin yadda ake a wurin sai da awaki ko wurin sai da shanu haka sai ga an sa itatuwa an kewaye shinge haka saboda dabbobi ko to shi ake kira asira wa jam'uha siyaru jam'in shi shine siyaru da sadifa kamar yadda ka san siratu tarihi to jam'i sai a ce siyaru tarihohi ko to haka wannan ma siratu guda ɗaya jam'i kuma siyaru kama fin nihaya yace haka yazo a cikin littafin an nihayatu fi gharib al hadith masu tsohon bugu fa za su ga wannan bayanan duk da muke karantawa ma babu a nasu sai yace wa waqa fi tabaati fi tabaati sabiqa yace a tsofaffin bugu na wannan littafi sifatis salati sai yazo da cewa sabira an gane ko wa fusira da damma sai aka fassara shi ainihin wato da damma as-subra an gane ko ya ce alkauma a lokacin zai muka fassara shi da alkauma ina ma'ana alkauma kamar taron dangi na wasu dabbobi shi da kanshi a shekul albani ya ce wa huwa khata wannan abu kuskure ne nabbahana alaihi a fadilatu shekh bakar bin abdullahi abu zaidin ya ce wani babban malami mai suna a shekh bakar dan abdullahi abu zaidin shi ya mana gyara shi ya mana tambihi akan wannan kuskure fi khitabin a cikin wata takarda da ya rubuto min tafaddala bi irsalihi wata takarda wadda ainihin wato ya dau nauyin ainihin aiko min da ita ilayya bi tarihi wadda take da tarihin ashirin ga watan ainihin wato safar shine watan biyu kenan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da tara yau shekara goma da suka wuce kenan an gane shekara goma da suka wuce kenan jazahullahu khairan albani ya ce Allah ya saka mishi da alheri wato wannan malami a ƙasar riyad yake balarabe ne mutumin ƙasar saudi arabia yana da littafai da dama to shine yana karanta sifatin salati din sai ya gane wannan wurin da albani ya rubuta shi akan cewa abin nan subura din nan sai gane kuskure ne sai ya ɗauki takardar shi sai ya rubuto wa albani da albani ya bincike ga haka ne shine sai ya share abin da yake kuskure sai ya gyara kuma ya mishi addu'a to ka gwada wannan da abin da muka karanto a baya na su waɗancan su abdulkadir arnaud da makamantansu da a ce su ma da sai ga kuskure haka suka aiko mishi da ba zai gyara ba in kuskuren ne in kuma su ne ba su fahimta ba da ba sai nuna musu ba to kawai sai suka je sai suka ce albani ya yi kuskure kawai sai suka je sai suka ci gaba da yadawa to in ba ku manta ba a lokacin da ne wannan ta'alikin sai na ce su waɗannan ɗin nan da suka yi wa ashekul albani haka almajiran shi ne da suka karatu wurin shi wai sai suka ga cewa su ma yanzu sun zama manyan malamai ai duk mutumin da ya karanta da kai karatu yana da daraja akan ka har abada to me ya kamata in ka gane yayi kuskure sai ka je ka same shi sai ka yi mishi nasiha domin yadda ka ci amfanin shi shi ma ya ci amfanin ka tunda ba annabi bane shi zai iya kuskure to sai ya zama basu yi haka ba kawai sai suka je suka ce ai albani bai ma san ka'ida ba bai ma yi kaza ba bai yi kaza ba to shine sai ya tsaya sai ya tsawaita waɗannan bayanai to a wannan lokaci jama'a masu saurare in ba ku manta ba sai na ce wannan shine abin da yake faruwa tsakani na nima da mafi yawancin malaman garin nan waɗanda suke ainihin zuwa suke raddi na ce to amma akwai abu ɗaya ne da mutane ba su fahimta ba abin nan kuwa shine su waɗannan mafi yawancin malaman da ke garin nan suke karantawa ko suke wa'azi ba sa sawa a kaset saboda haka yayin da suka je suna sukar wannan da'awar da nake ta salafiya ba za ka sani ba tunda ba ka ji a kaset ba to ni kuma in nazo ina magana a kansu muna sawa a kaset sai ka ji to sai ka ga cewa kamar ni ne nake magana a kansu kawai sai na ce to inda Allah suke wa in suka ji na faɗi wata magana in Allah suke wa to sai su same ni ko su kira ni ko su aiko min a rubuce cewa magana kaza da aka faɗa kuskure ne saboda kaza ba fa kawai za a ce da kaza ba fa kawai za a ce kuskure bane saboda ya saba wa kungiyarka ko ya saba wa mazhabarka ko ya saba wa iliminka a sai ka ce wannan magana da aka ce kaza kuskure ce saboda kaza saboda kaza a duba wuri kaza a duba littafi kaza to amma kawai sai ka ji mutum ya miƙe a ranar juma'a ko a wurin wa'azin mako ko a wurin wa'azin ƙasa baki ɗaya sai ce to jama'a ku yi hankali ga wani sharri ya taho sai faɗi abin kawai sai ce sharri ne ba zai kawo dalili ba to shi yasa irin waɗannan sai muka ce to darajarsa a wurinmu wallahi ba ta kai fuffuken sauro ba in muka zo sai mu mutu sai sai ce sharri ne ba zai kawo dalili ba to shi yasa irin waɗannan sai muka ce to darajarsa a wurinmu wallahi ba ta kai fuffuken sauro ba in muka zo sai mu mutsu mutsu da su kai ne kake ganin su malaman ahli sunna mu a wurinmu malaman bid'a ne don me wannan da'awar na gaya muku idan ni mutum ya zaga ya buɗe baki ya zage ni ko min kazafi ko min sharri na ce har abada na yafe babu hisabi babu ukuba tsakani na da shi a wurin Allah duk musulmi in ya zage ni wallahi na yafe mishi amma wallahi duk mutumin da ya soki da a wannan wallahi ko shekul masha ko shekul islami kuke ce mishi wallahi ni daraja shi ko wallahi bata kai tijani ba ka dai sai da kuka dauki tijani to bai kai tijani a wurina bane mutsu mutsu zan zo in yi da shi ku ne za ku ce to ai shugaban kungiya ne ai limamin juma'a ne ai limamin ko limamin arafa ne wallahi tun da ya soki sunna wallahi ba shi da daraja haka ramata lahu saboda haka idan za ku yi mana nasiha akan mu rinka sassauta musu ku je ku yi musu nasiha su rinka sassauta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kar ku manta an haife mu a ƙasar nan a cikin duhun bid'a da bid'ar kafirci da zalunci da shirka duk wata ɓanna da ka sani ane a jahiliyar da annabi ya samu mutanen makka mun samu ƙasar nan ana yi a ciki an bayyana ɗariƙar kowa an bayyana mazhabin kowa to dan menene yanzu a zo ana bayyana hanya da mazhabi da manhaji da aƙidar annabi ya zama kai kuma wannan baka soka kuma kana cewa wai kai malami ne na sunna ƙarya ne malamin bid'a kake saboda haka karamar ka a wurinmu ita ce abu ɗaya ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zarar ka saba wa sunnar manzon Allah wallahi ko kai ne limamin ahlus sunna wallahi ba ka da daraja a wurin mu ko misqala zarratin waɗancan yan ɗariƙa da kuka ji mu ne musu raddi wallahi bakin su muke ba ɗariƙa su muke ki yau da zaran sun watsar da ita da mu da su duk ɗaya ne to don haka duk wanda ya kama wata hanya ta bid'a ba sai ya kama irin tasu ba su bid'ar da suka kama ita ce bid'ar ɗariƙa ko kuma ya zama kun kafa bid'a ta faɗa da sunna duk inda aka ce sunna manzon Allah sai kusa zama kamar yadda Yahudawa suke awa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum ko ko awa kullama ja'akum ja'ahum ko rasulun bima la tahwa anfusuhum istakbartum wa fariqan kazzabtum wa fariqan wa fariqan takfuru duk sanda wani annabi ya zo muku da wa- wata doka wani abu wanda yake ba ku yarda da shi ba bai daidai da son zuciyarku ba ku kama wasu ku karyata wasu kuma ku kama su ku kashe ibn kasirin ya ce a rana ɗaya yahuda sai su kashe annabi ɗari uku saboda annabawa a cikinsu birjik ne Allah ya turo su don su karantar da attaura bayan annabi Musa to in annabi ya zo ya gaya musu gaskiya kawai sai su kama shi su danne su yanka suka danna annabi zakariya da annabi yahaya a masallacin kudus suka yanka rana ɗaya kowa ya je ci gaba da harkar shi ta kasuwanci kuma kamar ba su yi wa Allah komai ba da aka yi musu wa'azi wannan abu da kuke fa ba daidai bane sai suka ce qulubuna gulf kai mu wa'azin ku fa ba ma ji zuciyar mu a rufe take sai Allah yace ƙarya suke balla anahumullahu bi kufrihim Allah ne ya tsine musu albarka saboda kafircin su to duk sanda kuke so ku ne malaman kungiya ku ne malaman ahlus sunna to ku daina wa sunna raddi mu in mu ne ku je duk in za ku yi zagi kwando dubu ba ku dame mu ba ku tafi mu nan ce mun yafi amma ku je ku soki sunna ko ku soki wannan manhajin da muke tafiya a kai wallahi wannan manhajin da muke tafiya a kai yadda ku kuke jin cewa kuna girmama kungiyar ku ko ɗarika ku ko mazhabin ku wallahi mu muna girmama wannan manhajin da muke tafiya fiye da duk yadda kuke tsammani kamar yadda kisra da ya tura mai jiyo labarai ya je cikin sahabban annabi ya jiyo mishi labarai da mai jiyo labaran ya dawo sai ce yaya sai ce ai ran kai daɗe waɗannan mutane yadda kake sha'awar ka rayu a duniya su kuma haka suke son su mutu akan wannan annabin to saboda haka duk wanda yake son a sassauta mishi to ya sassauta wa sunna duk wanda yake son a sassauta wa malamin shi ko limamin shi ya sassauta wa sunna in ba haka ba wallahi nan za mu zo mu yi mutsu mutsu da kowane ne ba duka ba zagi maganan nan da ya faɗa ce za a ɗaga shi a nuna cewa wannan mutumin da ko gani to zindiki ne ku yi hankali da shi yana faɗa da sunnan manzan Allah ne idan haka ya kamata sai ku sassauta wa kanku rago ne yake karo da dutse sai a ce rago ka tausaya wa kafanka ba za a ce ka tausaya dutse ba idan haka ku tausaya kanku jama'a mun fahimci wannan da kyau ko an kambama ɗariƙa kowa a ƙasan nan an kambama mazhabar kowa amma da ka zo ka ce kana cewa annabi ya ce fa sai ya ce to mun san irin ku mun san irin ku ba mu san fitina to irin mu su waye wannan salatin fati da kake ki da za ka je kana kara wani nau'in salatin wanda ba daga annabi ai duk ɗaya ne suke bambancin kawai shi wancan sai ya karya ya ce wahayi aka yi mishi kai kuma taka sai ka ce a cikin wani littafi ka ɗauko daga annabi a'a to ai dai salati ne wai ce maka salati ne bid'a ce shi yasa ya kamata kowa ya fahimci wannan wanda ji yake bacci ya farka lallai lallai ne wallahi sai an bayyana sunnan manzon Allah fiye da yadda yan bid'a suke bayyana bid'a kuma kowa ya ji da kyau ba za mu saurara kowa akan haka ba ba abin da ya haɗe mu da kai mu ce sai mun maka wa'azi to in ko haka ne karka ce zaka je ka ɗibi wannan manhajin da muke akai ka ce zaka yi raddi me ya hana ka zo kai mana nasiha tun da kai ka ce kai ahlus sunna ne mu ahlus sunna ne inda gaske kake yi lallai ne a ga cewa tafiyar mu ta haɗu to mu haɗu mana a gane wane ne yake akan gaskiya amma za a haɗu ai magana sai an kawo dalili ba kawai ka zo da rawani ba rawani kowa zai iya zuwa kasuwar kurmi ya siyo bandir guda ya naɗa ba kasuwar kurmi ko kantin kwari kana zuwa yadi gashi nan sai ka naɗi guda sai ka yi duk wanda ya ganka gashi ne baka wuri to amma ka yi magana mana mu ji me ke cewa